أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الله بالهج الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا أئمة الشرع ذري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
a godiya tabbata ga Allah da ya kara dawo da mu wannan rana mai albarka shin karatun wannan littafi mai tarin albarka ruhul adab lima hawa min hikamin wa adab na maulan mu shehu ibrahim inyas hudubul anami wa sa'adatul anami alhaji ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi daidai kan baitin da yake cewa la tadurranna musliman بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rama mai jin kai لا تدرن مسلما ولو زهر در على يديه دعبا فاغتفر la tadurranna musliman shi ce kada ka sake ka cutar da wani musulmi نعم
a nan ma ba wani musulmi ba نعم
wani halitta razan can ma ya ce maka la ta giranna musliman نعم na ga maka ba musulmi kaɗai ba kowane halitta haka nan ma la ta zurranna musulman kar ka cutar da kowane musulmi domin cutar da musulmi bala'i ne ka gane cutar da musulmi bala'i ne domin Allah ne ya ce innal ladzina yuzuna Allah wa rasuluhu kafin nan ma Allah san ta yana cewa a manzo Allah yana cewa isma'u minni ta'ishu ala la taza la tazalamu ala la tazalamu ala la tazalamu innahu la yahillu malu imri'in muslimin illa an bi nafsin min kada ku zalunci junanku kada ku zalunci junanku ku saurare ni sai ku rayu manzo Allah yana cewa ku saurare ni ku rayu cikin aminci da biyayya kada ku zalunci junanku sannan ya zo manzo Allah yana cewa az-zulmu zulumatu yawmal qiyamah zalunci duhu ne ranar alkiyama hadisi ya zo maza Allah ce duk wanda ya zalunci wani dan uwansa to ya kwarkwari su warware tun a nan duniya domin a duniya babu dinare ballantana dirhami a cikin aikin ka za a samu a bashi an gane don haka kamar yadda muka faɗa a baya cutar da musulmi bala'i ne domin Allah yana cewa wallazi ne yuzu al-mu'mini ne wal-mu'minati bi gairi maktasab faqadi tamalu hutanan wa isman mubina kaga masu cutar da mu'mine maza da mu'mine mata نعم ba tare da abin da suka aikata wa na haƙƙin cutarwa ba to sun dauka wani zunubi mai girma da wani a laifi babba an gani da haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mumini madubin mumini ne mumini dan uwan mumini ne zai kiyaye shi kuma zai taimake shi ta bayan shi an gani da yardan Allah wa ridwanu min Allah akbar eh to in ka tuna wannan sai rika dawo da shi shi kuma tuna wannan ba zai taɓa barin zuciya da farar ba farin ciki yana barin zuciya ne hazin cikin bakin ciki idan mutum ya tuna a ya yi tafakkuri cikin zinubansa da suka gabata ya yi tafakkuri cikin mutuwa da bala'inta ya kalla wanda ya fi shi tsoron Allah ya za a rika ya rika dariya ai da shiga wani hali ne na wani murtikewa da damuwa ta wani shi ya kira huzunu ka gane da kyau an gane da kyau wato idan ka karanta wasu abubuwa na tsoro na azaba da uwa ba kana jin gaba ɗaya zuciyar ka na wani tafarfasa ba sai ka ce wannan tafarfasa tana haifar da wani himma cikin da'a to shi ya kira huzunu ka gane da kyau idan ka tuna rahamar Allah ka tuna sakacin ka gabarin ibada ba kana jin zuciyarka tana wani tafarfasa ba ka tuna ga rahamar Allah ga aljanna ga hurin ini ka duba wane yadda ke ibada ka duba wane yadda ke kiyamun laili kai kuma ka duba yadda kake kwana bacci ba kana jin zuciyarka na wani tafarfasa ba to shi ne huzunin kalli zuci wannan huzunin kamar yadda kuma na gaya maka shi kuma yadda ake maganin shi ko dai haufi musiji ko kuma shauki mukuliki ta alazimin huzna shi ne sai ka lazumci bakin ciki an gane domin ayi ka taɓa ganin na kurkuku na dariya ka taɓa ganin na kurkuku yana dariya to ya adduniya su jimil mu'mini watan na tulkafiri ita al duniya yi kurkukun mumini ne na maganar dariya kuma na maganar dariya kuma babu an gane da haka yasa a harfai za ga a manzala yana cewa an ruwaita cewa lalle manzala ta na muta wasirul ahzan me sadattan bakin ciki ka gane da'imul fikir mai dawwama cikin tafakkuri ne an gane wani ba Allah na cewa zakkan hankali shine tsawon bakin ciki an gane to wannan kenan sai ya ce mene wala jimil husna kalzumci bakin ciki wa zikirin mauti kuma da tina mutuwa kalibimci tina mutuwa da abin da ke cikinta na bala'i da musiba da azaba da cewa latin sauka kamanta wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أكثروا من ذكر هازم اللذات فإن ذكرها تذكر الآخرة yau da kintina mai rusa jin daɗi mutuwa kenan domin tuna ta yana tuna lahira kana tuna mutuwa na maganan ɓararrajewa ina maganan holewa ina maganan bata lokacin ka akan aikin banza in dai kana tana akwai ran da duk yadda aka ji ka za a daina jin ka duk yadda aka ka za a daina ganin ka ina maganan bararrajewa da holewa eh ai babu don haka shi ya ce wala zimil husna kalzamci bakin ciki shi ne abin da muka gaya maka wa zikirin mauti kuma ka lizamci tuna mutuwa latan saukar ka manta wannan ka za su alul maiti hakanan tambayan mamaci an gani? ta na'am labudda an taqaddama ta'alluma fa kulli shir'atil ilahi muhkima labudda an tuqaddima ta'alluma fa kulli shari'atil ilahi muhkama muhkiman labudda ba makawa gare ka an tuqaddima ta'alluma ka gabatar da neman ilimi a cikin al'amuranka ka gabatar da neman ilimi a cikin al'amuranka domin neman ilimi yana gaba da komai sai ka san Allah za ka iya bauta masa duk ibadar jahili ɓanna ce shi yasa Allah yake cewa mutane duk halakakku ne banda malamai malamai halakakku ne banda masu aiki masu aiki halakakku ne banda masu ikhlasi masu ikhlasi kuma sai wanda Allah ya tseratar ka gani don haka ba makawa ka gabatar da neman ilimi a cikin al'amuranka neman ilimi a hakkin matashi dole ne a hakkin babba dole ne domin ya zo itilbus ilma min al-mahadi ila al ku nema ilimi tun daga haihuwa zuwa mutuwanku da haka ne shehu ya yi wata wasiƙa maulam shubran ya rubuta wata wasiƙa ya ya kyautu mu karanta ta ko da a gurguje ne a wannan guri domin mu rabautu da abin da maulam shehu yake so mu gane a cikinta shehu ke cewa wal insani iza balaga mablagar rijali mutum idan ya kai girma irin girman mazaji awwalu ma ya ta'allaqu bihi farkon abin da zai rataye da shi iza kana zu himmatin aliyatin amma idan ma abocin himma ne madaukakiya farkon abin da zai rataye da shi an yaksibal ilma shine ne nema ilimi summa yaksibal mala sannan ya nema dukiya summa yaksibal mar'ata sannan ya nema aure kaji ko ka fara gabatar da neman karatu labudda an tukaddima ta'alluma ka fara neman ilimi sannan me dukiya sannan me mace fa idza bada bil ilmi idan ya fara da ilimi na lalgina sai ya samu wadata wa na mar'ata matan ma ita zo kyakkyawa ba ta da cewa ala ba an ta mai bincike ana mai tsara ka gaye bai za mu da bin mali sheshen ya fara da dukiya na lalmarata to zai ne samu matar amma wa baƙi jahilan zai wanzu jahili wal jahilu mayyitin wa in kana hayyan jahili ko matacce ne ko da raye ne wai za mu da bil mar'ati idan ko ya fara bil mar'ati idan ya fara da mace faqad al ilma wa faqad al gina sai ya rasa ilmi ya rasa dukiya ana ji wa rubbana wa rubbama yafiduha aidan me yiwa ma ya rasa ta ita ma din wallahi tana fahimtar jahili ne shikenan ba kudi ba ilimi wallahi tarbi da shi ana jina mai yiwa ma ita ma din sai rasa ta shi ce fa'ala halatu dan haka ayyuhan talaba ya ku dalibai arbabal himamil aliya ya kuma abota himoyi madaukakiya fabda ubi ilmi ku fara da ilimi wa antum fi sinni shabab tun kuna kurciyan ku wa asru shababi zamani na kurciya barakatul umr shine albarkar rayuwa وخير الأمور كله في أثر الشباب الخير وخير الأمور كله الخير الرأيوة باكي ينسى ينتجن زامن نسى مرتكا نشيو شو يتجتهدوا في تعلم العلم كي وقالي ونما علم كتاجي كما يدانك تعلم القرآن koyi alkur'ani ku san alkur'ani arun ala sabi abun kunya ne akan matashi akan yaro Allah ya hafaza alkur'ani a ce bai haddace alkur'ani ba Allah ya hafiza alkur'ana wa idza baqiya idan ko yaro ya zauna hatta kabir har ya girma wa lam ya hafizi alkur'ana bai haddace alkur'ani ba baqiya la ya hafizu abadan to ba zai taba haddace ta bara abada shi qur'ani tun kana yaro kake haddace shi idan ka bari ka girma baka haddace shi ba to har abada ba za ka haddace ba ka ji ko ke ce wai za a fi simul qur'ana in ka haddace alqur'ani to kar ku zama gardayi kar ku zama gardi me ake cewa yawa kar ku zama gardawa an gane fata'allamul fiqha fata'allim fata'allamul fiqha ku nema ilimin fiqh ku nema ilimin fiqh la yajuzu li mukallifin an yatahala al fiqh ba zai bi kamata a ce ga baligi bai san ilimin fiqh ba in ji shehu ilmul halali wal harami wajibun ala kulli ahadin an yata'allamu an yata'allama ilimin halal da haramun dole ne ga kowa an yi ta'allama ya koyi shi an gane wa ta'allamul hadisa sannan ku yi ilimin hadisi ku ilimi na hadisi a bai saga allazi huwa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sunnan manzon Allah shi ce wata allamu usul ad-din ku koya asalin addini tauhidi tauhidi wata allamin nahawa kai ku je ku ne ku koyi ilimin nahawu ma ai faila bata bar komai ba mu ne muke sakaci amma da ana aiki da wasiyyan shehu da magana shehu kana gana ko wanda zai tsaya gaban me ba ajin dora ma kai ba nasiyar nan tarul arab makarke baiti ɗaya a cikin ta ka zama kudubi wuce kudubi ma babu wata kadami da zaka take ta awalitaka kai ko kadamin la takiran nan musliman la tazkura aiban mur'in fal aibu min kari wa karki wallahi tallahi a da'ira ta addini ka daukan bi amma ba za mu iya ba Allah ya taimake mu shi ce fala ya juzu bil ilmi man lam ya'rif an-nahwa fala ya fuzu a shi fala ya fuzu bil ilmi man lam ya'rif an-nahwa duk mutumin da bai san nahwa ba zai rabuta da ilimi ba eh fala ya fuzu bil ilmi ba zai taba rabuwa rabautuwa da ilimi ba man lam ya'rif an-nahwa wanda bai san ilimin nahwa ba an ji ta'allamu al-i'rab ku san al-i'rab wa sarf hakai ku san wa sarf hadda sarf ku san ilimin sarf inji shehu wata allamul balaga kusan ilimin balaga yani al-ma'ani wal bayan wal badi' shine abin da ya kunshi balaga ilmul ma'ani da ilmul bayan ilmul badi' sai ce kai wata allamul lugha al-arabiyya kusan larabci ku iya larabci wata allamul insha'i wa shi'r kusan insha'i kusan waka ku iya waka kusan arudi wata allamul hisaba kuma kusan ilimin hisabi yi mana alifin ɗaya ba'un biyu jimin uku dalin hudu ha'un biyar wawun shida zayyun bakwai ya'un goma kafin ashirin lamun talatin mimun arba'in nunin hamsin sinin sittin ainin saba'in fa'un tamanin kana ji? sadin casa'in ƙafin ɗari rawun ɗari biyu shirin ɗari uku tawun ɗari hudu tawun ɗari biyar ha'un ɗari shida zalun ɗari bakwai za'un ɗari tara gainin dubu ɗaya sannan kusa yadda ake calculation calculate shi ne hisabi aka yi wani jimkin aka yi wani bugu aka ce da hawazu ka hada shi da abin nan a ya gaje ya zaɓi gwalwa ka tana bige ba kana ji misali to kusan hisa abin ake hisa shi ne kwakuleto kusan mas na larabci har na turancin ma so da mas na turanci daga mas na turanci za a iya cewa a lamba kaza lamba kaza aka hada ta ya za a yi ta fitar da lamba kaza a hada a sa wannan a sama wannan a kasa a ta fitarwa har har awon ya fita ba ta hada kana ta kana ta neman kwakwalito ba daya biyu uku hudu in an hada biyar ga hannu na biyar goma kenan in ga kara da ba akwai wannan a mathematics ba ko ba gane ba misali a ce akwai unit akwai mene kuma akwai tens unit and tens a haɗa misali ce hudu biyar shida bakwai sai a ƙasan shi sai a sa takwas sai a ce ka haɗa su sai ka fitar da amsar cikin lokaci ɗaya akwai wannan ma a arabiya ta alamul hisab kusan ilimin hisabi lissabi calculating qabihun aibi ne babba alal fatagas matashi an ya udda fi asabi'i ya ringa lissafi da yatsunsa kama ta uddul ajus kamar da tsohuwa take ɗaya biyu uku hudu in an haɗa biyar shida bakwai eh bakwai kenan ko kaga haka suke yi wala ana ga matasa su da yanzu ko garewa kana kana haɗa kana gane ga ashirin ga ga sha bakwai ga sha hudu ce sha bakwai sha takwas sha tara ashirin da ɗaya to shi ya ce wani abu da hura Allah ya kiyaye kabirun alal mata aibi ne ba ga matashi ya rinka lissafi da yatsunsa labudda an na ta'allama na hisaba ba makawa mu koyi ilimin hisabi wa ta'allamu mantiq ku koyi ilimin mantiq an gani wa ta'allamu kullu ilmin yanfa'u fi dunya wa yanfa'u fil akhirah sai ce ku koyi kowane ilimin da zai amfane ku a duniya na boko da science da art da wanda zai amfani ku a lahira. Mallam ya alam jami'a a mallam ya alam jami'a hadhihi al-funun wa ghayriha la ya alam walau fannan wahidan duk wanda bai san duka wa'annan fannonin ba da wasunsu to bai san ko da fanni daya na ilimi ba وإني أسأل الله تعالى أسأل الله تعالى نينا رقم الله موجين سركي تبارك وتعالى أن يوفقكم على طلب العلم الله يدات دكم بس نيما علم جشي وأتي آمين وإيطاء آه وإيطاء العلم حقه كما يدات دكم قرم با وإلمي حقا سأتي آمين آمين wannan kenan don haka magana akan falalar neman ilimi yana da yawa ba mu zauna domin haka ba kowa aka ce ya yi zai iya faɗin wani abu amma abu ɗaya tal da zan faɗa a nan shi annabi adam Allah ya bibita shi da ilimi duka annabawa Allah ya bibita su da wani sashen ilimi don haka duk mutumin da ya karɓa gado daga cin gadonsu to sai Allah ya fifita shi da wani sashi na shugabancin da bai ba wani sa ba ka gane to wannan kenan da haka shi ya ce labudda an tuqaddima ta'alluma ba makawa ka gabatar da neman ilimi kafin neman kuɗi da aure fa kulli shir'atil ilahi muhkiman fakun ka kasance muhkiman mai kyautatawa mai biyayya mai tsayuwa tsayin daka lishir atil ilahi lishir atin ilahi ga shari'ar Allah ka zama mai kula da haƙƙin shari'ar Allah shari'ar Allah ba abin wasa ba lokaci ya ƙure amma a gurguje a ita shari'a ita ce ƙofa ta saduwa shi za shi ya ce maka bayan ya ce ka gabatar da neman ilimi abu na gaba da ya ce maka shine ka zama mai kyautatawa ga shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa atil buyuta min abwabiha ku zo wa gidaje ta ƙofofinsu shi shari'a shine ƙofar haƙiƙa ilimin zahiri shine ƙofar ilimi na baɗi shi shari'a ƙofar ita kuma haƙiƙa cikin gida ne ba da za ka shiga zuwa ga haƙiƙa sai ka bi ta ƙofar shari'a da haka ne wani wani ke cewa a manzumarsa wasalisul fusulu wasalisul fusulu wasalisul fusuli fi shari'a لأنها إلى إلى الهدى ذريعة وكل باب دونها مسدود ومن أتى من غيرها مردود قد اصطفاها ربنا عز وجل بفضله وجوده على الملل أنغاني يتل طريق لدنا طريق الأدنان للرحمن محفوفة بالنور والرضوان وبال من أتى بها للأرض والويل للذي بها لم يقضي يا أيها المدير إن أردت وصال من بحبه شغفته فشد منك الكف يا ولي على شريعة النبي الأمي حصل جميع ما له الشرع ارتضاه وكل كل ما سواه رافضا ترى الفؤاد صافيا وشارقا وعن سوى المولى إلى المولى ارتقى يتي fasali na uku kuma zan aje shi game da shari'a domin ita ce hanya zuwa ga shari'a fa kullu babin dunaha masjud domin duk wata kofa in ba kofar shari'a ba kullalle ne mana ta min gairi ha wanda ya zo ta wata ƙofa ba ta ƙofa shari'a ba mardudu abun kora ne zuwa ga shan maganarsa wani mawaƙi na cewa fabi shari'ati lusuli lil muna kal fawzi bil baqa'i min ba'd al fana wa man yazunnu al khayra fi siwaha fa innahu wallahi ma dara yace fabi shari'ati lusuli lil muna saduwa zuwa ga burinka shine bala'i da shari'a ki tabbata kalboz shine kamar rabanka bil baqa'i da baqa'i min ba'dil fana bayan fana'i eh mana bayan baqa'i sai mene fana'i bayan shari'a sai mene haƙiƙa amma yanzu nul khaira fi siwa wanda ke zaton samun alkhairi a cikin wani hanya ba ta shari'a ba fa innahu wallahi ma dara to wallahi bai san ta ba an gane wannan wannan kenan da haka ne ibn ajiba yake cewa wa qad ra'aytu kaseeran min al-fuqara'i qasiru min ash-shari'a fa khariju min ad-dariqa wa sulibu nur al-haqiqa na ga da yawa daga cikin sufayi da suka yi sakwa-sakwa da shari'a a hankali sai naga sun fita daga ɗari kan ma haka ke faruwa kuma aka tube su daga hasken hakikan ma shine wasu ribu nurar hakikati aka tumbike musu hasken hakika saboda duk mutum da ga yana inkarin shari'a bayan yana da'awar wai ya samu wani wasuli ko ya samu marufa a hankali an za ga ya bar ɗari kan za ka daina ganin shi a zawiya za ka daina ganin shi a wurin zikiri sai wurin barna ana nan sai ga an zare mai hasken haƙiƙar da ke da'awa ka gane to wannan abin da ke faruwa kenan to wannan kenan don haka su ba ya suke cewa wallahi ba mu ga alkhairi ba in ba a cikin shari'a ba ba ma saba rubutuwa sai daga ita don haka Allah azarta mu da alladabi da shari'a shi yasa shi yake gaya mana yana mana wasiya yana cewa a a amma man yantasibu ilaina wa yartakibu shay'an min mukhalafati shari'ati مظاهرة الشريفة باقتحام المحرمات وترك المعمورات وأشهد الله وأشهدكم أني بريء منه اللهم إني بريء إليك مما صنع هؤلاء فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون شو كتير آه amma manyan ta sibu ilaina amma kaga duk wanda yake danganta kanshi zuwa gare mu yana cewa shi namu ne shi almajirinmu ne yana danganta shi zuwa gare mu cewa shi dan faila ne arafi ne yayi usuli amma wayar ta kibu shayar min mukhalafati shari'atil muzaharati sharifa aka gan shi yana aikata wani abu na saba ma shari'a tsarkakakkiya maɗaukakiya. Bikti hamil muharramati ta hanyar afkawa abin da aka haramta, wa tarkil ma'amurati da barin abin da aka umarni, wa shaidullah ke Allah ka zama shaida, wa shirkun kuma ku zama shaida, anni bari uminu ni babu ni babu shi. Allahumma ya Allah ka shaida, ni bari un ilaika Allah na yi bara. ma suna ha'ulai daga abin da mutanen su aikatawa suna danganta shi zuwa gare mu falyazarin da zine yukhalifuna an amrihi kaga masu saba ma umarnin manzo Allah su kiyaye an tusibum fitatun kar wata musiba kar wata fitina ta same su aw yusibum azabun alimin ko kuma kar wata azaba mai radi ta same su Allah ya kiyaye da haka shi yace fa kulli shir'atin ilahi muhkiman ka zama mai kyautatawa mai yin aiki mai yin biyayya ga shari'ar ubangiji Allah shi ne mai shari'a na yi bari na bari hakikantuwa cikin makamin musulunci da hakikantuwa cikin makamin imani da hakikantuwa cikin makamin lisani Allah ya tabbatar da mu albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lada cikin daidai Allah ya gabarta mana cikin kuskure ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين